أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي نوالي قوة المسلمين قوم قوة بيار hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 in hakan ya tabbata ko ba haka ba muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratu al-an'am wato aya ta 150 zuwa aya ta 151 ta rike mu saboda hukumce-hukumcen da ke ciki muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya الرب التي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يتما منزنسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كتي لسو تعالوا كذو أتل ما حرم ربكم عليكم in karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku, an gane ko bayanai sun gabata a sati biyu da suka gabata. Daga ciki Allah tushriku bihi shai'a sai aka fara da haƙƙin Allah domin shi ne mafi girman haƙƙi, an gane ko kada ku haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani muka ce an ko ta zamanto tafsiriya tana bayanin abin da zai zo, la nan sai ta zamanto mi sai ta zamanto nahiya, sai zamanto nan fi'ili ne wanda yake wato majizumi ne an yi hasfun nun ko kuma ta zamanto an sai ta zamanto nasiba la sai ta zamanto sila litta'kidi sai ya zamanto shi ma mansubi ne da hasfun nuni domin al-af'alul khamsa an gane ko abinda ake ce ma af'alul khamsa yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani taf'alina ko ba haka ba to waɗannan ana musu nasba da jazma in an shafe nunun amma kuma ana musu raf'a da tabbatan nunun shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga lan fa in lam taf'alu lam ne kaga ya zama to majzumi ne an shafi nunun wa lan taf'alu ina fata an fahimce ni to dan haka dai waɗannan abubuwan ne guda biyu ko ya zama to majzumi ko ya zama to mansubi Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani wa bil walidaini ihsana iyaye biyu a kyautata musu an gane ko wato kyautata ma iyaye mun yi bayani sosai gwargwadon abin da lokaci ya bamu ko ba haka ba daga haƙƙin Allah subhanahu wataala sai haƙƙin iyaye muka ce to daga nan kuma sai a kalli da'a da'a mahaifi yana gaban mi yana gaban wato mahaifiya amma wajen kyautatawa muka ce mahaifiya tana gaban mahaifi miji wajen da'a yana gaban mahaifa a wajen mace kenan amma kuma wajen kyautatawa su iyayen suna da nasu haƙƙi wanda shari'a ta keɓe musu amma in aka zo ƙasa ga haka to wajen ɗa'an nan bayan ɗa'a sai a zo wajen kyautatawa in aka zo wajen kyautatawa kuma sai a zo wajen saɓani in ya zamanto abin da suka yi umarni da shi ya saba ma shari'a duka za a watsar da shi in kuma ɗaya daga cikin su cikin mahaifa ya yi umarni da abin da shari'a ta ce ɗaya ce saɓani za a yi ma shari'a biyayya a saba ma wanda ya saba ma shari'a idan kuma zan duk abin shari'a ta yadda da shi to in ɗa'a ne sai a gabatar da mahaifi in kyautatawa ne mahaifiya za a gabatarwa in kuma ya zamanto akwai matsala wajen kyautatawa haƙoƙin wani ya fi wani muhimmanci to sai a kalli zatin haƙƙin mahaifi yana kwance bai da lafiya ita ko mahaifiya tana son a bata kuɗin da za ta yi wata lalura wanda bata kai waccan ba to kaga dai koda ma bamu kawo wannan misalin ba mun san dai a hankalce yan uwa za su fahimci inda ya kamata a tafi mun fahimci wannan ko akwai wani hadisi da malamai suke kawowa na Abu Usaid an gane ko Malik bin Rabi'a as-Sa'idi wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi hal baqiya min birri abawayya shin akwai wani abu wanda ya saura abun ruhu ma bihi ba da mautihima wanda zai yi musu da'a da shi bayan sun mutu an ce wannan mutum yana daga cikin banu salama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala na'am yace eh as-salatu alaihima kai musu addu'a ba ana nufin kai musu salati ba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum an ce annabi ya mutane addu'a ba ana nufin ya musu salati ba mun fahimci wannan da kyau ko wal istighfaru lahumu kayiman musu gafara wa infadhu ahdihima ka cika alƙawalin su wanda bai saba ma shari'a ba ina fata an fahimce ni min ba'dihima bayan su wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima ka sadar da zumuntar da wanda ba ya sadar da ita in ba da su ba akwai ƴan uwan da suna nesa su kadai suka san su sun taba baka labarin su ko abin da ya kama da haka wa ikramu sadiqihima da girmama abokin su bayan sun mutu wannan hadisi Abu Dawuda ya fitar da shi sai dai Sheikh Nasir bin Al-Albani yace wannan hadisi bai inganta ba to anan akwai abin da kamata mu gani ko da hadisin bai inganta ba za a iya komawa a gane waɗannan abubuwan kuma shari'a ta yarda da su kenan rashin ingancin hadisin ba shi ke nuna abubuwan ba yana ɗauke su ɗaya bayan ɗaya shari'a a wani wuri ba ta yi umarni da su ba domin yi musu addu'a as-salatu lahuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira al-istighfaru lahuma in dai musulmai ne an yi umarni ana iya musu ko ba haka ba wanda an ka hana shi ne kafirai kamar yadda ayoyi suka yi bayani wato in fazo ahadihi ma kuma cika alƙawalin su dama shari'a ta yi umarni da cika alƙawali sadar da zumunta ai akwai ayoyin da sun kai bayani kan sadar da zumunta girmama kuma mutane ai abu ne da shari'a ta yi umarni da shi ina fatan kun fahimce ni dan ɗaliban ilimi sai su rinka fahimta irin wannan dan an ce hadisi bai inganta ba tana yiwa ma'anar shi akwai wasu nassoshi da sun ka tabbatar da ita mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu sai Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin muka ce malamai suka ce saboda talauci wadan suka ce saboda yunwa wadan suka ce a'a saboda ciyarwa wadan suka ce saboda banna muka ce duk dai ma'anar mabannaci ko mai yawan ciyarwa a wajen ciyarwa sai yake banna ko mutumin da yunwa ta kama shi bai ba iyalin shi ba alamun ne akwai talauci tare da shi ina fata an fahimce ni to kada ku kashe ƴaƴanku don saboda talauci to wannan malamai suke cewa wannan la mafhuma lahu inji malaman usulul fiqh ba wai ana nufin da aka ce wala taqtulu auladakum min imlaqin ba kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci an gane ko kenan in ba talauci bane ya halatta ka kashe danka an gane ko a wannan an kawo shi min imlaqin saboda yana daga cikin abin da su suke yi suna kashe ƴaƴansu saboda tsoron talaucin ko saboda talaucin an gane ko shi yasa alqur'ani ya fitar da shi kenan yazo ne akan abin da yake cikin zukatansu ko abin da suke aikatawa amma ba yana nuna cewa ba in ba ta hanyar talauci bane kana iya kashe danka ko ba haka ba Allah ya gane da mu bayani zai zo kan wajen mafhu sai Allah subhanahu wataala ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku da su a nan abin da ya kamata mu fahimta a cikin suratu al'an'am mun yi bayanin wannan sai Allah ya gabatar da iyaye a kan mi a kan ‘ya'ya saboda ya ce wala taqtulu auladakum min imlakin saboda talaucin da ya sauko muku kenan sai aka fara da kai kai da talaucin ya abkoma kai da kake dauke da nauyin su to nahnu narzuqukum wa iyyahum amma a cikin suratul isra sai Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci kenan bai sauko ba ana tsoron zai zo sai Allah ce nahnu narzuquhum mu muke ci da su su da kuke jima tsoron talaucin da bai zo ba wa iyyakum da ku kalimomin alkur'ani ko ina akwai balaga sannan sai Allah ce nahnu bai ce ana ba ya kawo damirul azama azama abinda yake nuna girma na ubangiji sannan kuma Allah subhanahu wataala ce narzuqukum ko narzuquhum din an gane ko fi'ili mudari'i ne wanda yake nuna cewa arzikin na yau da gobe da jibi da gata da koda yaushe yana gawa yana ga hannun Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ko ba haka ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده باب wani arziki wanda za a samu face in ba daga wajen Allah subhanahu wataala ba an gane ko wato wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha alfasha shine dukkan abin da yake mummuna wato shar'an ta hanyar shari'a wa aklan da hankali wato shari'a ake sawa gaba duk abin da shari'a ta ce bai da kyau to bai da kyau hankali kuma in dai hankali ne bai gurbata ba to ya yarda da wannan abin bai da kyau amma idan aka ce hankali za a bari to abin da hankalin wane yake gani bai da kyau to hankalin wane yana ganin mai kyau ne shi yasa in aka ce za a bi son rayukan mutane to addini zai ɓaci don ko waɗanne mutane a kowace ƙasa a kowane gari a kowace unguwa a kowace ƙabila suna da nasu al'adodi suna da abin da suna ganin shi mai kyau wannan ba mai kyau bane a'a shari'a ake koma ba an gane ko alfawahish jam'i ne na alfahisha shine abin da yake mummuna shi yasa yana iya ɗaukar zina wani lokaci zaka ga malamai suna fassara shi wani lokaci na yake ɗaukar dukkan abin da yake mummuna an gane ko kamar yadda zo cikin suratul nisa wajen zina wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allah lahunna sabila kalima ta al-fawahish wato jam'i ne na al-fahisha malaman lugha sun yi sabani shin idan jam'i ya kasance fawa'il akwai inda an kai ittifaqi akwai inda an kai ikhtilafi inda an kai ittifaki fawa'il idan mata ne masu hankali ana kawo musu fawa'il idan wato abinda bai da hankali ne ko namiji ko mace ana kawo mishi fawa'il amma inda aka yi sabani wajen maza shin ana kawo musu fawa'il ko ba a kawo fawa'il wasu kace ana kawowa wadansu ba suka ce ba a kawowa alqur'ani in muka duba a cikin suratul nur yayi itlaqin fawa'il a wajen mata Allah ce wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarzuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'na ghayra thiyabahunna falaysa alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina kaga qawa'id jam'i ne alqa'ida mace da ta zauna ba alqa'ida ba ce irin ta America wanda ta wajen cin cin usaba alqa'ida ko kuma ka'ida ta aiki a alqa'ida shine zamani an sanya masa suna ka'ida ka'ida saboda abu ne mutarib yana zaune yana shiryar da kai akan yadda kamata ka tafi to kaga alqawaid alqaida mace da ke zaune ba ta tunanin za ta yi aure kawaid jam'i ne shi ma da mata a cikin amma ko ba haka ba inna lil muttaqina mafaza tace kawaiba jam'i ne na ka'ib amma ba a ce ka'iba saboda ka'ib ita ce mace da nonon ta ya fito shi ko namiji nonon shi baya fitowa kinan ba a bukatar ta'un balle a bambanta tsakanin namiji da mace mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa wadansu suka ce to kawai sai dai abin da bai da hankali ko kuma mace tunda alkur'ani ya zo da wannan waɗansu kuma suka ce a'a ana iya kawo shi shi yasa yanzu in an ka ce bawasil jam'i ne na basil shine zarumi da sinun ne an gane ko to shin namiji ana ce mishi haka ko ba a cewa ana cewa asadun basil an gane ko kuma a ce usudun bawasil kuma a ce rijalun bawasil waɗansu malaman suka ce a ba a cewa fawa'il ga maza amma wannan zance kuskure ne domin kaga khati'a shine wato mai ganganci mukhti'a ita ce mai kuskure an gane ko la ya'kuluhu illa al-khati'una dan haka jam'in shi khawati wajen mata mai yin ganganci kenan kamina abinda ya koyu kawamin shine jam'in shi fawa'il to sai zo qari an ji shi cikin lugha qari menene qari mai karatu qawari su ne masu karatu ko da mazaji kaga wannan ya tayar da waccan magana amma akwai bambanci tsakanin al-qari'u da al-muqri' alƙari'u shi ne mai karatu, almuƙri'u mai karantarwa, kullu muƙri'in ƙari wa laisa kullu ƙari'in muƙri. Dukkan mai karantarwa to mai karatu ne domin yana karatu ne yana karantarwa, amma ba kowane mai karatu ba ne yake mai karantarwa. shi yasa hadisin sayyidina Uthman radiyallahu an wanda yazo cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ta'allama ya koya ya san yadda ake karantawa wa 'allamahu ya karanta saboda mutane suna gudun karantarwa suna ɗauka wanda ya karanci alkur'ani bai da wani matsayi cikin al'umma bai da wata gudunmawa da yake kawo cikin al'umma ga dai matsaloli nan waɗanda suke yawa an gane ko sannan kuma an ji laraba suna cewa kahin boka kawahin bokaye Allah shi tsare mu shahid mai shaida shawahid masu shaida ghaib wanda baya nan ya faku ghawaib waɗanda ba sa nan faris zarumi fawaris zarumai hajib mai tsaro ko kuma gira iskan wato gashin ido hawajib jam'in sa kenan ajiz shine wanda ya kasa awajiz waɗanda suka kasa maza haj wanda ya je aikin hajji hawaje fawaid ne an gane ko sai zamanto mutanen da suka je suka yi aikin hajji don haka dai zance mafi inganci fawa'il yana zuwa har zuwa ga maza kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam wala taqrabul fawahish kada ku kusanci alfasha ba a ce kada ku yi ba domin kusantar ta yana iya sawo ku fada a ciki shine ake cewa at-tadabir a nemi kariya kafin banna ta abku wannan usulubi ne na alqur'ani wata rana in Allah ba mu iko za mu dai an yi bayani gurgudun abin da hali zai ba mu almuhimmu dai an dauki mataki saddu dhara'a an toshe inda kafa ta banna wato banna za ta shigo ma zahara minha wadda ta bayyana wa ma batan da wadda ta boyu an gane ko ma zahara minha wadda ta bayyana wa ma batan ya kamata a ce ma zaharat domin alfawahish an kace to amma ma ismul mawsul ce allati zaharat saboda ma ismul mawsul muzakkar ne shikenan sai aka dauki zahara aka yi amfani da shi domiri na ma wadda ta bayyana da wadda ta boyu zahara ya bayyana yadhharu yana bayyana batana ya ɓoyu ya butsinu ake cewa wato yana ɓoyuwa waɗansu malamai suka ce to ma zahara min hawa ma batan badalul ijtimali ne domin alfawahish jam'i ne alfasha ma zahara min hawa ma batan ya shafi waɗansu nau'i na ɓanna don wasu sun fassara shi da alkhas an gane ko wato suna nufin ita alfashan nan ita ce am ma zahara min hawa ma batan shine khas wasu kuma suka ce a'a awil ba'd wato alfawahish am ne shi ko ba zahara min hawa batan sun kace ba'du ne sashi ne daga cikin su wadansu malamai suka ce kai kullun na badalul kulli min al kulli ne koko at tafsil wai ma'ana da al fawahish da ma zahara min hawa ma batan shi ma zahara min hawa batan yana bayyana al fawahish din ne sannan kuma duk su din da babu bambanci babu raguwa babu kari duk ɗaya ne ina fatan kun fahimce ni shine badalul kulli min al kulli kuma shine tafsilin da aka yi aka bayyana wannan waɗansu malamai suka ce wato abinda ake nufi ma zahara minha dukkan alfashar da ta ɓoyu wanda za a yi a ɓoye sai ta zamanto ma zahara wadda ta bayyana wa ma batsan wadda ta ɓoyu duk abinda za a yi waɗansu su gani ɓanna ce wanda za a yada saman satellite ko wanda za a yada cikin salula ana kallo whatsapp ko wanda za a yi mutane su zo suna kallo ko wanda za a yi a filin kwallo ko wanda za a yi mutane suna gani to wannan ma zahar kenan ta zama to abinda aka bayyana ma batsan abinda aka boye wanda mutane ba sa gani kenan sun dauke shi bi sun dauke shi matsayin am waɗansu malamai suka yi fassara suka ce ma zahara minha shine az-zina ita ce zina al-zahir wanda ake yi bayyane saboda can wancan lokaci akwai mata zawatul hawani waɗanda suna da ɗakuna an gane ko alhanut yana ɗaukar ɗaki ko shago waɗanda wato abin da suke yin zina da su in an gani an san waɗannan gidan karuwai ne ai ko yanzu akwai irin waɗannan wa zawatul istisra'i wato istisrar akwai waɗanda suke yin zina daga ɓoye to wanda yayi a bayyane ya je gidan wato inda ake zina an san gidan mazinata ne ma ba haraki nan ma ba tsara kamar mace da take tana zina a gidansu an gane ko amma waɗanda suke zina da ita suna iske ta don yanzu akwai waɗannan abubuwan da ya faru kenan ƴan mata ba su yi aure ba ko waɗansu sun kashe aure sun komo gida sun zauna suna da ɗaki suna ana zuwa ana zina da su iyayensu sun sani amma ba sa magana saboda ta nan suke biyan kuɗin ruwa ta nan suke biyan kuɗin wuta ta nan suke tafiyar da al'amuransu ba sa ma son ƴaƴansu su yi aure Allah shi mun tsari da wannan musiba ma zahara minha wadan suka ce abinda ake nuhi ma zahara shine nikahul muharramat mutun ya auri mace da ta haramta gare shi kina wannan zahir ne domin an san wannan abu abu ne wanda bai dace ba amma turawa sun ce yanzu duk wannan zance ne a ce kaza haram ne duk matar da ta yi ma ta halatta gare ka awil khamisa wasu daga cikin su ko ko auren mace ta biyar kaga in mutum ya aure mace ta biyar ya zami ya zan zahir don an san zilin ne yake yi aw ba'da talqati salisa ko mutum ya zamanto ya aure ya yana zaune da mace bayan ya mata saki uku nan ma zaman zina suke an gane ko to wannan zahir ne inda an sani tunda an san babu aure tsakankanin ku ina fatan kuna fahimta ta domin zaka ga waɗansu mutum yayi ma mata sai saki daya yayi biyu yayi uku an gane ko kuma ya ci gaba da zama da matarsa kullum sai zai ce ma wannan cikin hushi ni saki matata a an kai kullum cira mata saki kuma yana ƙara zama da ita suna zaman zina ina fata an fahimce ni mutum ba mata ta saki dubu ya ƙara wasu dubu ya ƙara dubu ya ƙara dubu sai ya yi dubu ɗari sai zai ce mallan wai kaka za a yi a gyara gyaran me za a yi ka riga ka bata komai duk wanda ya yarda ya san mata ta ta saku ko da ka ɓoye malamai sun baka fatawa daidai yadda sun ka ji bayanin ka matar ka ta saku kuma zaman zina kake Allah shi mu na tsari ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها kenan wanda ya bayyana wa ma batan wanda ya koyu sai kai zina da matar da wadda ba wato ba muharramarka bace ba kuma mace ce ta biyar ba misali ba kuma wadda ka sake ta bane saki uku to kaga wannan zai koyu domin ba a san matarka bace ko ba matarka bace kamar yadda wadansu suke zuwa da mata a hotel ko ba haka ba idan mutum ya je da mace a hotel ba san ba ko matarsa bace ko ba matarsa bace kaga da mahaifiyar shi ce an san akwai tana yiwa dai ba a zaton zai yin zina da ita an gane ko to babban matsalar su masu yin hotel suna kallon kuɗin da suke karɓa amma ba sa kallon menene wannan abin zai haifar musu babu bala'i a duniya irin ka mutu ka bar ma ƴaƴanka hotel domin in ba kai ka bi dokokin musulunci wa ya gaya ma kai in ka mutu su za su bi dokokin musulunci sannan ya kamata mutumin da ya zo da mace a bashi alkur'ani ya rantse wannan matar matarsa ce amma ka buɗe ba mutane wurin da za su je su yi fasadi wani ya ɗauki ɗakin ya zauna matsayinsa yana kai mata an sani ba abin da za a yi matan da suke suna da hali ko mazajen su sun mutu sun bar musu dukiya mai yawa ko kuma babbar ma'aikaciya ce ta samu babban matsayi sai ta rinka ɗaukan yaran kankana tana kai su a can suna yin zinarsu Allah shi muna tsari za ka ba Allah amsa kai ka sani amma zance mafi inganci wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wanda sun kace ma zahara an gane ko shine af'alul jawarih abinda zaka aikata da gabanka hannu kafafuwa ido hanci baki kunne zahir kenan wa ma batan abinda ya koyo a cikin zuciya wanda kake aikatawa na sabon Allah almuhimmu dai a dauke shi matsayin am dukkan abinda za a bayyana an gane ko sai ya zamanto ma zahara minha dukkan abin da za a koye wa ma batan ko kuma dukkan abin da yake cikin zuciya ne wato sai zamanto ma batana dukkan abin da za a bai ma batana dukkan abin da kuma zai zamanto na gabai ma zahara ko da ana ganin ka ko da ba a ganin ka kusanci ne na malamai amma wancan fassara ta farko tafi sai Allah subhanahu wataala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah kada ku kashe rai wadda Allah subhanahu wataala ya haramta a kashe ta illa bil haqq sai da haƙƙi allati harrama Allah qatlaha kenan wanda Allah ya haramta a kashe ta annafsu tana nufin rai amma rai tana da ma'anoni daban-daban wani lokaci an kace annafsu a cikin alqur'ani ana nufin dan adam wani lokaci an kace annafsu ana nufin mi ana nufin rayuwa wani lokaci an kace annafsu ana nufin a'a ta akidi ne babu wata ma'ana gare ta in nace jaa muhammadun nafsuhu ina nufin muhammadu ya zo da kansa ko da kanshi ko ba haka ba amma in nace wato Allah subhanahu wataala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah kada ku kashe rai a'a kada ku kashe dan adam domin ita rai ba abu bace wanda ake gani balle a kashe ta mu fahimci wannan da kyau saboda wajen tafsiri amma wa nafsin wa ma sawaha rayuwa da wanda ya daidaita ta nan rayuwa ake nufi ita ko babu wanda ya san hakikaninta shi yasa imamu suyuti yake cewa lokacin da ya cika littafi don kun san tafsiri na jalalaini mutum biyu ne suka yi shi jalaluddin al-mahalli da jalaluddin al-suyuti shi jalaluddin al-mahalli malamin jalaluddin al-suyuti ne to da yan mutu ya dauko tafsirin ya kawo wato karshen suratul abin nan al-isra sai Allah subhanahu wataala karshen suratul kahf sai Allah kardaransa sai dalibin sa ya dauka sai ya cika littafin to sai daga cikin wuraren da ya bi malamin sa wajen fassara an-nafsu shi jalaluddin al-mahalli sai fassara an-nafs daga baya shi ma jalaluddin suyuti ya bi malamin sa daga baya sai gano kuskure ne sai ya tashi daga wannan fassara an gane ko ya nuna rayuwa tun da Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba za ka fassara ta ba mun fahimci nan ko ce sa ake kiran jalalaini ba suna bane a'a da jalalu da jalalu in an hada su sai a ce jalalaini kaji sunan shi Allah ya gane da mu sannan kuma annafsu din nan malamai waɗansu sun fassara ta da nafsu guda biyu ce wato Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kaga Allah shi yake karɓar rayuwa lokacin da ta mutu wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut kaga can bacci wanda ta mutu za a karɓe ta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai suka ce to lokacin da dan adam yake bacci shin akwai rayuwa tare da shi ko babu shi imamu suyuti yace tabqa bi shi imamu jalaluddin al-mahalli kenan yake cewa a cikin suratul zumar ita waccan rayuwa wadda ta tafi za ta bar wata rai ne wadda tabqa ma'aha nafasul haya wato ma'ana akwai numfashi da adam yake yi amma hakikanin sanin rayuwa wannan kawai kai dai shi dai Allah ya ce yana rike waccan waccan mi tabbari Allahu a'lam ba mu sani ba ina fata an fahimce ni to kuma abu na gaba a gurguje shine cewa annafsu daban annafasu daban annafsu in an yi mafa'un sukuni shine rai annafasu in an yi mata fatha ana nufin lumfashi sai ka fahimci wannan da kyau shi yasa ko a tsarfu shine wato gani an gane ko a tsarafu shine sashi gefe wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl amma ta tace fihin na qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan jami'in shi kuma so malamai suka ce duk atrafu za a cewa sai dai siyaki shine zai bambanta maka shi mun fahimci wannan da kyau ko dan haka wannan shi ma abu ne wanda yake wala taqtulun nafs kar ku kashe rayuwa nan ba al wannan lil jinsi ne jinsin rayuwa ake nufi don ba ana nufin rayuwa dai ba a'a kowace irin rayuwa an gane ko allati harrama Allah ko da ka ce rayuwa dai ake nufi da an ka ce allati harrama Allah wanda Allah ya haramta kaga dukkan rayukan da Allah haramta za su shigo ciki ta hanyar sila rayukan da Allah subhanahu wataala hana a kashe na farko akwai al-islam musulunci shina daga cikin abin da ke sawar rayuwa ta samu kariya haramun ne a kashe musulmi in dai addinin musulunci ake bi al-mu'ahada kafirin da aka yi alkawali da shi an gane ko wanda aka yi alkawali da shi yana kasan wato cikin wajajen musulmi an gane ko ko kuma almu'ahada kafirin da aka yi alkawalin ba za a yake su ba bai hada mu kai musu hari ba sai mu sai in mun zamanto mun warware wannan alkawalin mun sanar da su sai ahlu zimma waɗanda suna cikin kasashen musulmai amma kuma za su ba da jizya kamar ahlul kitab an gane ko sai al'aman wanda yace zai shigo an ka bashi wato aminci aka ce ya shigo kamar yadda ayat alqur'ani ta yi bayani a cikin suratul tauba wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun in ya shigo wannan lokaci bai hana ba bai bai halatta ba a taba shi sai in ya kai wajen amincin sa mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka abin da ya shafi rayuwa da abin da ya shafi mutuwa yanzu da yake ana cikin mazhabobi na al-ilhad da al-madarisul aqliya al-maddiya waɗanda duk abin da ba a gani ba su yi imani da shi ba waɗanda da yawa daga cikin waɗansu musulmi sun tasirantu da su sai kaga suna fassara abubuwan da irin yadda suke fassarawa an gane ko ma'ana annafsu Allah ce babu wanda ya san hakikaninta mutuwa babu wanda ya san hakikaninta saiwa sai Allah to idan aka zo ga mai karyata hadisi ko dan mu'tazila ko wani wanda ya tasirantu da turawa in aka zo aka ce za a kashe mutuwa ranar tashin alkiyama ko ba haka ba sai ka ce a to ya aka waiwaye hadisi ya ce hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda ya zo cikin sahihul Bukhari ya zo cikin sahih Muslim ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta za a zo da mutuwa fi surati kabshin amla za a zo da ita sifar rago wanda yake baiki ko fari da baki wani launi ne dai an gane ko malamai sun yi magana mai yawa wajen tafsirin sa to in aka zo za a kira yan aljanna sai su leko za a kira ‘yan wuta sai su leko shi ne ma riwaya ta zo ta abin nan fa yashra ibuna ba fa yashra buna na ba yashra ibuna za su miƙa wuya kada ka ce ka ce fa yashra buna za su sha ka san wani haka zai fassara wa Allah shi muna tsari dan haka sai sun zo sai a yanke mutuwa za a yanka ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta cikin suratu Maryam wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru qudiya al-amru an yanka take nan wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun an zartar da hukunci sai ce masu kaji an ce wai wai za a yanka mutuwa kai ko sai kai tsaye ka rasa yadda zaka bada amsa ina fata an fahimce ni to abinda zaka bashi amsa abu ne mai sauki mutuwa halitta ce ko ba halitta bace ni Allah ya ce tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata kenan dan Allah subhanahu wataala ya kashe ta tunda halitta ce ai babu mamaki cikin wato mutuwarta mun fahimci wannan da ke ko to dan haka sai ku hattara saboda suna ganin sun san alqur'ani amma qur'anin ma akwai matsala wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kada ku kashe rai wadda Allah subhanahu wataala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haqqi kenan duk rayuwar da mutum zai kashe ko da kashe kanka zaka yi ka kashe rai wadda Allah ya haramta an gane ko shi yasa mutum ya zauna ya ki cin abinci irin wannan abin da ake cewa mutum yayi yajin cin abinci har ya mutu ya kashe kansa ka san da cewa idan misali ka kishan ruwa ko ka shiga cikin wani wuri mai zafi ko mai sanyi kada wato zaka mutu ka kashe kanka ko kuma ka dauki bam ka kashe kanka an gane ko wannan intihar ake kiransa annahru yanka intihar kuma ya zamanto kai ka kashe kanka an gane ko akwai hadisi na Abu Huraira yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk mutumin da ya sha wani wato guba ko wata guba ya sha za a zai rinka kwana da wannan guba a ranar tashin alkiyama an gane ko duk da yake wannan hadisi ya ce Khalidan Mukhallad malamai suka ce in ya mutu a matsayin musulmi ba zai tabbata a cikin wuta ba dan saboda hadisin da ya fito za a fitar da man qala la ilaha illallah inda yayi imani da ita dan haka zaka gane hadisan an gane ko kinan wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah bai ba ku izinin ku aikata wannan ba an gane ko sannan abin nan ayar ta ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ba tana nufin kada ku kashe kanku ba a'a wato ita tana da alaka ne da tarihin lokacin da sahabbai suka ki suka ga lokaci yayi wanda za su tsaya su huta ba sai sun sa dukiyar su ba sai Allah ce wala turqubi aydikum ila tahluka dan wadansu suna ba wannan aya mummunan fassara kadiba cikin littafai zaka ga asar da aka kawo kadiba cikin ad-durrul mansur na Imam Suyuti kaga asar karkashin wannan aya da kuma tafsiri na Ibn Kathir kadiba cikin ayatul ahkam na Imam Sabuni ya kawo wannan bayanin an gane ko dan kai fassara irin yadda ranka yake su daga cikin rayukan da Allah hana rayuwa ta mumini ko ba haka ba wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima sannan kuma daga cikin rayukan da Allah haramta a kashe shine ran kafiri wanda akwai alƙawari tsakankanin mu da shi akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr ya zo a cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe mu'ahadan kafirin da aka yi alƙawari da shi lam yarih ra'ihatal janna ba zai samun kamshin aljanna ba wa inna rihaha tujadu min masirati 40 am ana jin kamshin aljanna tun tafiyar shekara 40 ba ana nufin ba wani da ce to shekara 40 zai kenan ba shiga aljanna ba a ba haka ake nufi ba a a tsawon tafiyar in ba a takaita shi ba shekara 40 dan haka wannan hadisin bai ci karo ba da ayat da tace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an gane ko ko wazifatil jannatu lil muttaqin ghayr ba'id a wani wuri dan haka dai wannan hadisi ne kuma ingantacce akwai wata riwaya wadda take ta Abu Huraira wadda Imam al-Hakim ya kawo ta da Imam Ibn Majah akwai riwaya ta Abi Bakra wadda Imam Nisa'i ya kawo ta da Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim harrama Allahu alaihi al-janna Allah ya haramta mishi aljanna nan ba za a ce an haramta mishi aljanna kwata-kwata ba in dai a matsayin mumini shike zai yi lokaci ma'ana an haramta mai shiga aljanna tare da mutanen farko mun fahimci wannan da kyau dan kaga waɗannan ɗan Qur'aniyuna ai kaza na an ce harrama Allahu alaihi al-janna an ce kaza an ce kaza Allah ya shiryar da mu to daga cikin waɗanda Allah hara a kashe su wanda an ka ba aminci wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna in dai daga cikin mushrikai yan nemi ka bashi aminci ana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah sai ya ji magana Allah ya jiya gaba da gaba ba fassara aka yi mishi ba dubara aka yi mishi ba ko ba haka ba ko kuma fassara ya zama to gaban shi za a yi ta sun ba ablighu ma'amana sannan ka kai shi wurin amincinsa kaga wannan bai halatta a taba shi ba an gane ko sannan kuma ahlul kitab wadanda in sun bada jizya ba za ba za a taba su ba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun hatta yu'tul jizya sai sun bada jizya in bu su bada jizya ba za a yake su cikin yaki kuma ana iya kashe mutum in ko an kashe shi in ya bada jizya kaga an yi laifi in kuma bai bada jizya ba ana cikin yaki babu wani laifi mun fahimci wannan da kyau ko daga ciki sai Allah subhanahu wataala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq sai da haƙi to wani haƙi yake sawa a kashe mutum to ga su hadisi na Abdullah ibn Mas'ud ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi bai halatta ba yashhadu an la ilaha illa Allah wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne illa bi ihda salatin sai da abubuwa guda uku as-sayyibu zani mutumin da yake ya taba yin aure yayi zina kina abin da ya kamata ya ƙara shi yasa shari'a ta kaurara mishi domin shi ya taɓa yi kuma ya ƙi neman yadda zai ya ƙara auren yana son ya rinka ɓata ƴaƴan mutane wan nafsu bin nafsi da rai da rai idan mutum yayi kisa a kashe shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu في القتلى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لو فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا والتارك لدينه ده متمن يبر الدين سا المفارق للجماعة وان يبر جماعة شي ماذا أكششي وان يكشي أكشي سبودا ريب في ريبا sannan kuma da bar addininsa za a kashe shi saboda kada mutane su yi wasa da addini hadisin ibnu abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul bukhari yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya canza addini sa ku kashe shi an gama me yasa saboda mutane idan haka ne kafirai za su shiga su rinka wasa da addini wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un kaga sun ce ayi imani farko farkon yini ko ba haka ba shine wajhan nahari fuska farko kenan wakfuru akhirahu sai ku kafirce karshe sai a ce sun gano wata illa da wani abu wanda bai da kyau la'allahum yarji'una don ku samu wadansu mutane su dawo ba za a bar addini ayi wasa da shi ba in kana shiga ka shiga in ba ka shiga ka bari dubara ta rage taka to waɗannan wato abin nan tabbaci ne malaman sun tabbatar da su saboda hadisi amma akwai waɗanda aka yi saɓani illa bil haqqi shin haƙƙin ya tabbata ko bai tabbata ba as-sahir mutumin da yake mai sihiri a waɗansu malamai suka fi cewa za a kashe shi waɗansu ce ba za a kashe shi ba menene dalili waɗansu suka ce akwai hadisi na dundab an gane ko bin junada imamu tirmidhi ya fitar da shi da imamu daru qutni da imamu hakim da imamu tabrani ya kawo shi a cikin al-kabir al-mujmal kabir da imamu arrama hurmuzi shi ma ya kawo shi da imamu ibnu adi fil kamil da imamu al-baihaqi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya ya ce haddu sahiri haddu sahir darbatun bisayf haddin sa a sa takobi a buga a buga wato a fille misu kai ba ana hin darba ba kawai a buga a fille kai ake nufi imamu albani ya za'afa da wannan hadisi shi yasa wannan hadisin da an ka za'afa shi shine dalilin da yasa wadanda suka ce sahir bai daga cikin su an gane ko amma duk inda ta kai ta kawo malamai suna ganin cewa idan ya tabbata da sihirin shi ya kashe mutum to kashe shi za a yi domin nan kisasi za a kashe shi amma in sihirin shi bai kashewa to nan ne aka yi sabani ina fata an fahimce ni sannan akwai asar na Umar wanda yana cikin sahihul Bukhari daga bajala in an ce bajala sunan mutum ne kai hatara kuma ba bijala bane ba bujala bane asar na Umar uktulu kulla sahirin wa sahira ko kashe kowane sahir mai sihiri mace da namiji Umar ne ya faɗi wannan magana asarkin bai kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ba za a aiki da shi ba waɗanda suka ce ba a kashewa sun kafa hujja da hadisi na Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim wanda wani yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Labid ibn al-Asam an gane ko haliful yahud wanda yana da kawance tare da yahudawa an gane ko to lokacin da ya aikata abin da ya aikata an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istakhrajtahu ko afala istakhrajtahu shin baka fitar da shi ba wannan mutumin an gane ko a san shi ko wane ne ko a kashe shi ina fata an fahimce ni ko kuma shin abin da yasa me yasa baka fiddo shi ba kowa ya gani istakhrajtahu ka fitar da shi an kaddara alhamza astakhrajtahu ne bai saba ba da riwaya da ta zo afala astakhrajtahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a faqad qad afani Allah Allah ya bani lafiya ya warkar da ni fakarihtu an asura ala nasi fihi sharra niji tsoro in wato in motsar da fitina in tayar da fitina a cikin mutane shi saban yi wannan ba kaga da ya halatta a kashe shi suka ce da ya kashe shi wanda suka ce a shi ya faɗi inda ta sa bai kashe shi ba amma dai zance mafi inganci tunda waɗanda nasoshin ba su inganta ba sai in an tabbatar da cewa sai shi na kashewa za a kashe shi wallahu ta'ala a'lam daga cikin waɗanda illa bil haqqi haqqi ya halatta a kashe su shine alla'itu mai yin luwadi an gane ko an gane ko mai yin luwadi malamai su jama'a cewa dan ludu domin ludu suna annabin ne alla'it kalma kuma ta alla'it tana da ma'ana guda biyu wani lokaci tana nufin mai yin luwaɗi wani lokaci kuma tana nufin mutumin da yake kwaɓa laka an gane ko ya gyara wani abu wanda zai zama tuwa ya wani abu mai damko ka yi hatsara cikin hadisi akwai hadisin da ya zo kiyama ba ta tsaye sai waɗansu mutane wani mutum ya lutsu haula hauzihi sai suka ce ai luwaɗi ne ba luwaɗi ake nufi ba ka tai ka dubi tafsiri ka dubi littattafan da suka bayani na ana nufin yana nan yana gyaran wannan abin ina fata an fahimce ni dibi shuruhul hadis in baka yadda ba an gane ko to da haka ya hatsara akwai hadisi na ibnu abbas wanda ya zo imamu tirmidhi ya kawo shi imamu ibnu majah da abu dawud da imamu al-baihaqi da imamu al-hakim da imamu malik fil muwatta ya yi riwaya daga ibnu shihab manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lutin wanda kuka same shi yana aiki aikin mutanen lutu faqtulul fa'ila wal maf'ul ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi ma to kaga akwai sharuɗa ko babu malamai suka ce akwai sharuɗa shi wanda ake yi ma idan karamin yaro ne ya za a iya kashe shi shari'a bata hau ba mun fahimci wannan in mahaukaci ne fa kaga nan ba in yana bacci ne fa in daure shi aka yi faqtulul fa'il wal maf'ul ta haukan shi a'a daga ciki waɗansu malamai suke cewa to idan mace ce yake ma liwadi za a kashe ta da shi da ita an gane ko tun da namiji na iya mace liwadi kaga nan ma idan sun balaga waɗansu malamai zance mafi inganci suna ganin duka ɗaya ne tun da ita ta yadda sannan kuma ta wace kaifiya za a kashe shi ba za a kashe shi ba da abin da ya kasance yana aikatawa an gane ko sai dai a sa takobi ko a halbe shi ba za a ce ai masa luwaɗi sai ya mutu ba shi ma saboda mi saboda shi wanda zai yi shi ma saba ma Allah zai yi kun fahimci wannan qadiyya ce wanda yake tana da buƙatar dogon bincike da haka dai faqtulu a kashe su to yanzu ga ƴan luwaɗi nan sun bayyana a duniya suna yanzu ma sun shar'anta shi sun ce ma namiji na iya auren namiji a zo a yi biki to kaka ya za a yi kaga wannan shi ma akwai wata babban matsala an gane ko su can na can suna yi amma ba su shar'anta shi ba su ko da yanzu sun ce a sai ma an sa doka ba ma shi ba kai ku dokokin kuma dole sai kun sa shi a cikin dokokin ku sun tilastar da ku Allah shi muna tsari da wannan kaskanci to dan haka daga ciki kuma waɗanda abin nan waɗanda illa bil haqqi haqqin da ya zamanto shari'a ta bada a kashe mutum akwai hadisi na arfaja wanda ya zo cikin sahih muslim arfaja yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa man atakum wanda yazo muku wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin al'amarin ku yana game hade a wurin mutun daya an bashi shugabanci yuridu an yashqa asakum yana son ya tsage sandar ku ma'ana ya raba al'amarin ku aw yufarriqa jama'atakum ko yana son ya raba jama'ar ku faqtuluhu ku kashe shi magana ta rike ta kare an ba da izini dan haka daga cikin illa bil haqqi sai mutanen da suke suna yan fashi su ma an ba da dama a kashe su ko ba haka ba inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ard akwai sabani shin sai in sun kashe ne za a kashe su koko in ma ba su kashe ba hukunci yana ga hakim hakimi ko shugaba zai gani abin da ya kamata yi da wannan ne malaman Saudiya suka ba da dama za a iya kashe mutumin da yake safara kwaya an gane ko domin wanda yake safara kwaya wa yas'auna fil ardi fasadan zai je ya sa kwaya mutane su je su yi tawaye a sha kwaya mutum ya je ya zina da mahaifiyar shi ya je ya kashe wanda bai ji bai gani ba kaga wannan da wannan sun kai qiyasi yas'auna fil ardi fasada ba wai wani abu ne wanda suka dauko shi ba babu wani hujja babu wani dalili sai ka ce a to ai ta kwaya ko kokain ko kokin ai ba san ta ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutane suna kokarin cin gyaran malamai ba tare da sun yi karatu ba Allah shi mu tsari su da aka ce ma al muharrijin da ha babba ko al muharribin waɗanda suke safara kwaya to daga cikin waɗanda su ko an yi sabani wajen mutuwar su shine mutumin da ya bar sallah tariku salat domin Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din to kuma shi wannan ba in bai yi sallah ba kenan bai daga cikin ɗan uwan na addini wadansu malamai suka ce za a kashe shi a matsayin kafiri wadansu suka ce za a kashe shi a matsayin haddi don barin sallah ya cancanta a yi masa haddi aka ce to in aka zo da shi za a kashe shi in bai tuba ba shin haddi za a kashe shi koko dai za a kashe shi ne a matsayin wato yana kafiri shekul islam ibn taymiya ce abin mamaki mutumin da bai yadda ya sallah ba a kashe shi za a ce mai musulmi domin yin sallah ai ba wani abu ne mai wahala ba yace malamai suna kawo wannan mas'ala ne kawai ne don dai abin nan dan haka daga cikin kuma illa bil haqqi wadanda aka yi sabani man waqa alal bahima mutumin da ya tara da dabba an gane ko shi wannan an yi sabani babu nasi akan shi amma kuma kashe shi babu wani dalili ko ba haka ba wani tana yiwa zai je ya tara da jaka saboda shawa ta yi masa yawa wani kuma saboda bokan shi ko wani ya umurce shi da shi aikata wannan an gane ko to sannan kuma daga cikin abubuwan da aka yi sabani shine as-sihaq mace da mace idan suka tara da juna shin za a kashe su wadansu malamai sun ce za a kashe su da yawa daga cikin malamai sun ce ba za a kashe su ba amma za a yi musu ta'zir to kuma idan ya zamanto ita ce ta tara da dabba ta kira shi tunda wanga shine aksikin to yanzu ya za a yi da shi in namiji ne wato sai waɗansu malamai suka ce nan ba ba za a kashe ba shin za a kashe su da su da dabbat waɗansu suka ce duka a kashe su to ita dabba laifin mi ta yi ba ta yi laifin komi ba amma dai shin su ɗin za a kashe su kaga yanzu su turawa ana aure da dabba ko ba haka ba a ƙasar america wata mata da ta je ta aure wani kare sai aka je aka ɗaura mata aure a cikin kanisa coci an gane ko aka ɗaura aure wannan auren da aka ɗaura kun fahimta sai aka zo da 'yan jarida da komai ana ɗaukar wannan auren. Me ya hujjar ta wai saboda duk mazan da ta aure su waɗanda suka gabata sun ba ta azaba. Sai shi shugaban kanisar pasto ko pastor ya ce ba a taɓa yin aure mai albarka ba irin wannan auren. Wai waɗannan ne ake cewa wai mai koyi da su ko kuma yarda da duk abin da za su faɗa. Mutumin da dabba ma ta fi shi tunani. Wai kaji wai waɗannan su ne ya kamata mai koyi da su kai koyi da wa. kai yanzu ka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar annabawa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ka bar sahabbai ka bar malamai ka bar tabi'arka ka bar fitrarka ka koma kana bin mutumin da yake auren namiji a auren namiji mace ta aure mace dabba ta auri namiji ko dabba ta aure mace kuma a tabbatar da shi a cikin shari'a so waɗannan dokokin yanzu wani hankali ne zai karɓi waɗannan dokokin hanyar aiki da su Allah shi muna tsari da kaskanci to wala taqtulun nafsal lati harrama Allah kada ku kashe rayuwa wadda Allah haramta illa bil haqqi sai rawar da haƙƙi ya tabbata mun yi bayanin su kala biyu ne akwai wanda muttafaqun alaihi akwai mukhtalafun bainal ulama wanda an yi sabani mukhtalafun fihi kenan zalikum in ji malaman zaure sun kace wancanenku inda an ce zakum wancanku zali tunda lamun lilbudi in ji ibn malik zalikum wancanenku wasakun bihi ne muku wasici da shi to anan malaman lokaci suna da bayani duk da yake lokaci yana son shi muna halinsa an gane ko nan ya kamata a ce ula'ikum domin ba ɗai bane an ka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum kaga Allah tushriku bihi shay'an daya wa bil walidayni ihsanan biyu wala taqtulu awladakum min imlaqin uku nahnu narzuqukum nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هدو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بير تسألك ذلكم بأتي أولئكم با ko ba haka ba kaga ya kamata ai magana sai malamai suka ce kai a larabci wannan ba matsala bane shi zalika wannan na ishara yana iya ya koma zuwa ga abu daya wannan shi babu khilafi ko ai hankalin mutum yana bada shi yana iya ya koma zuwa ga abu biyu an gane ko qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika kaga la faridun wala bikrun ba tsohuwa ba tugub tugub wala bikrun kuma ba budurwa ba tsaka tsakiya awanun baina zalika ta tsaka tsakiya wadancan abubuwa guda biyu an gane ko bai ce awanun baina zalikuma ba alhali ko biyu ne kuma me yace zalika bai ce haza ba wanda shine na kusa suka ce saboda duk abin da ya riga ya wuce ba zai dawo ba shi yasa aka yi ishara zuwa ga ba'i mun fahimci wannan to in ya zama to jam'i kuma ana iya har yanzu a tafi da shi an gane ko domin mi domin shi kanshi jam'in ana iya mashi ishara zuwa ga abin da yake mai nisa ne idan kana son wannan kuma sai mu koma cikin alqur'ani zalla an gane ko saboda kun san mutane waɗansu yanzu in ba qur'ani ba sayar da shi ba a cikin suratu al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo yana zadan ga waɗansu abubuwa ɗai bayan ɗaya, sai ya ce, Wallazina, la ya du'una ma'allahi ilahan akhar, kaji ɗai ko, wa la ya ƙtulunan nafsan lati harrama Allahu illa bil haq, kaji biyu, wa la ya zununa, kaji uku, wa man ya fa'al zalika, ka gani, zalika, bai ce zali, tilkuma ba ko ula'iku, tunda shi ne abin da ya kamata a yi ishara zuwa gare shi. an gane ko kenan zakin da yana iya koma zuwa ga ɗai yana iya koma zuwa ga biyu yana koma zuwa ga uku ga nasi na alkur'ani in baka daba kuma shi kenan ba musa abin da zamu yi ba zalikum wasakum bihi wannan shine ake muku wasici da shi an gane ko wasakum Allah yake muku wasici da shi ko wasakum shi manzon da aka turo sai zaman to tunda an ce qul annabi yake magana ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum shi ta'alu din nan atlu manzo ne wasakum bihi shi manzon yake muku wasici abinda Allah yake baku labari ko ko wasakum bihi shi Allah yake muku wasici da shi la'allakum taqilun dan saboda ku hankalta la'alla tana daukan ma'ana guda uku a gurguje na farko suka ce tana zakuwa arraja abinda ana sawa tsammani zai zo kenan la'allakum tattaqun ana sawa tsammani la'allakum taqilun ana sawa tsammanin ku hankalta abu na gaba tana zakuwa litta'lil la'allakum taqiluna dan ku hankalta sannan kuma tana zakuwa littashbihi wani lokaci duk da yake waɗansu malamai sun ce wuri guda ne a cikin alkur'ani wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna ai ka'annakum takhluduna kamar dai ku za ku tabbata a duniya mun fahimci wannan ko zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan shine abin da aka yi muku wasici da shi dan saboda ku hankalta ku yi hankali anan akwai dan guntun bayani kadan kafin ayat ta kare na farko al-aqlu shine hankali mun fahimci wannan da kyau ko to wannan al'aqlu ɗin waɗansu malamai sun fassara shi sun ce, Shai'un khalaqahullahu ta'ala fil insan, abu ne wanda Allah ya halitta a cikin ɗan Adam, tuddiriku bihin nafsu, al'ulumar daruriyata wan nazariya, da shi ne rayuwa take gano, take rishikar abubuwan da suke ulumar daruriya, abin da yake daruri, wanda bai bukata sai an yi dogon nazari. Yanzu kana jin ciwon kai, ai bai bukata sai an baka wani dalili. amma yanzu a wajen lissafi a haɗa biyar da bakwai da goma kaga wajen lissafi na annabari sai ka tsaya ka yi nazari to ilimi kala biyu ne to rayuwa da shi take ganewa amma malamai su suka ce shay'un wato nurun khalaqahu Allah ta'ala fil insan tudriku bihi an-nafsu wato al'ulum ad-daruriyya wa an-nazariyya to cewa hankali haske ne abu ne wanda yake na buƙatar dalili da ka ce shay'un abu ne ka huta amma nurun sai an je neman dalili mun fahimci wannan da kyau ko to da wannan kuma zamu gane cewa hankali kala biyu ne da kyau akwai hankali na shari'a akwai hankali na tabi'a in an ce hankali na tabi'a shine mutum da ya kai wani lokaci zai samu hankali ya gane abin da yake so da abin da baya so da abin da ya cancanta akan shi sannan idan ya girma ya balaga shi kenan ya kai inda zai iya daukar nauyin wani abu to wannan da musulmi da kafirai sun yi tarayya a cikin shi sai mutumin da ya haukace akwai hankali na shari'a shine hankalin da dole sai mutum ya bi Allah ake kiransa mai hankali domin duk wanda bai bi wato shari'a ba a wajen Allah mahaukaci ne menene dalilin mu ina fatan an abin nan kowanne daga cikin su waɗannan hakkullan guda biyu shi hankali na tabi'a yana karuwa ne da tajriba yau da gobe an gane ko jarraba al'amurra sai ka ta kara maka hankali kana mu'amala da mutane zaka gane su na biyu tsawon rayuwa sha'ir yace wato abin nan walakin alam tara anna al-aql zainul li ahlihi walakin tamamul aqli tulut tajarubi abin da ke sa wa hankalinka ya karu tulut tajarubi in dai ka jarrabta al'amura da yawa kenan kai tsawon rayuwa sannan akwai al-mulahaza mulahaza kallon abu da yadda yake kai ya kawo cikin tsanaki an gane ko to wannan shine hankali na gariza hankali na shari'a shi ko yana karuwa bi mulazamati shar' lokacin da mutum yake yawan bin shari'a to sai hankalin sa ya karu to menene dalilin waɗannan hankulan shine cewa in baka gane wannan ba sai kaga kamar ayoyin alqur'ani sun ci karo da juna dan Allah ya ce summun bukmun umyun fahum la yaqilun ba su da hankali yahudawa Allah ce zalika bi annahum qatahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun basu da hankali alhali kuma da ganin suna magana suna ayyuka na masu hankali a irin hankalin da kake tunanin ba shi ake nufi ba to su waye masu hankali a wajen Allah bari mu kaji mu kawo maka wasu daga cikin su an gane ko Allah subhanahu wataala ce afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma sai Allah ce inna ma yatadhakkaru ulul albab to bari ka ji su الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار كاجب أسوانك لي أوجه الله الذين يوفون بعهد الله ما سوى على قولي ولا ينقضون الميثاق با سا وروري alƙawarin su والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل wadanda suke sadar da abinda Allah ce a sadar da shi ko zumunta ko kuma doke sha'am duk abinda Allah ya umurni har dai zuwa ƙarshen sifofin to in ba haka ba sai ka ce ai alqur'ani yayi kuskure alhali ko kai ne abba ka gani ba mas'ala ta wato la yaqilun akwai a ina ne hankali yake cikin jikin dan adam mas'ala ce mai wato mai muhimmanci dole wannan kalmomin ko da akan su karatu zai tsaya ko ko sati mai zuwa sai mun dan taba sai mun taba su zance mafi inganci hankali yana cikin zuciyar dan adam munan duk abin da ake karanta da mafi yawanci sai a ce hankali yana cikin kwakwalwa ko ba haka ba sai malamai waɗansu musamman yan falasifa da waɗansu abin ga sai suka ce hankali yana cikin mi yana cikin kwakwalwa malamai suka ce hankali yana cikin zuciya waɗansu malamai suka ce a'a hankali yana cikin zuciya amma akwai wani bangare na kwakwalwa wanda ke taimaka ma zuciya to shi ne wannan abin yana da dama dama don akwai alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa amma dai a ce a hankali yana cikin kwakwalwa wannan ya saba ma alkur'ani menene dalili Allah ce a falam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha bai ce ba fatakuna lahum admighatun ko azhanun yaqiluna biha domin alfamu sai a ce yashrabu bihi al'anfu yashummu bihi al'ainu yanzuru biha al'udhunu yasma'u biha ko ba ka nan bane amma sai an ka ce qulubun sai an ka ce yaqiluna biha wanda ya nuna hankali yana cikin mi yana cikin wato zuciya amma kuma tana taimaka mata haka ilmi shi ma yana cikin zuciya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm fi tufidu dharfiyya shi yasa ta da turawan kafirai su ce ila bishe sa parker by heart ta zuciya kenan yana cikin zuciya kai ku ka zuka ta shi na cikin kwalwa wallahi ku sai ku shirya Allah ya gane da mu da haka zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan shine abinda aka yi muku wasici da shi la'allakum taqiluna dan ku yi wato ku samu hankali wato ahli sunna a wajen su hankali abu ne wanda yana da ni'ima ni'ima ce babba amma suna bashi matsayin sa amma bayan nassin shari'a yace amma su ƴan falsafa filosofi ko philosophy suna cewa hankali yana gaban mu yana gaban nassi shi yasa sai su ƙaryata aya ko hadisi saboda hankalin su bai yarda da ita ba mu'tazila sun ka dauki wannan suka gadi wannan gare su shi yasa suke saba ma nassoshi da hadisai in bu su dace da hankalin su ba haka turawa suke saba ma duk abin da ya saba ma son ransu da hankalin su saboda su da hankali suke aiki haka waɗanda suke da mazhabal maddiya an gane ko yan materialism waɗanda su busu ba sai da abin da ake gani waɗanda su ma haka suke tafiya sai dai abin da ake gani sai su saba mana shi yasa imamu sa'adi da yazo a cikin tafsirin sa sai yace allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da gaibi Allah ya fara da gaibi saboda shi ne mafi muhimmanci a cikin abin da dan adam zai imani da shi abin da baka gani baka gaskata shi ba ka ganin Allah amma kada akwai Allah in ba da shi ba to komai zai ruguje shine kuma abin da suke ta kokari kada ai imani da lahira tatsuniya ce wane ne da abin da ya kama da haka shi ko hankali lahu hudud yana da iyaka akwai abin da ya fi karfin hankali ya za ka yi da shi dan adam zai yi abin da ba za ka iya yi ba hankalinka ba zai yarda da shi ba da za ka tada mutanen da suka rayu shekara ɗari a yanzu kamar su a duniya da ba za su yarda da abubuwan da akwai yanzu ba haka yanzu turawa suna kera abubuwan da hankali bai yarda da su to hankali yana da iyaka akwai abin da ke gaban hankali shine nafsi da kuma allamul guyuba Allah yana gaban su da wahayin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani dalibi dan kasar Burkina Faso ana kiran su Kindo yayi wani bahasi wato wanda sanya wato akan al madrasatul aqliya madrasa wadda ke aiki da hankali wajen tafsiri da sauran fahimtar nasoshi musamman a kasar Misra da kuma Mu'tazila ya kawo bayani kansu wannan bahasin yana da kyau sosai dalibi ya amfani da shi a ƙarshe tun da lokaci ya matso da yake ba mu kare ba shine malamai sun yi sabani shin shi hankali shina daga cikin masadir na shari'a ko na tafsiri ko ko yana daga cikin kayan aiki a wajen tafsiri wannan matsala ce da aka yi sabani domin waɗansu sun tafi cewa a shi hankali yana amfanin ka ne lokacin da ka tafsiri ka gano akwai alaka da kaza da kaza waɗansu kuma ce a wato shi hankali yana cikin masadir masdar wanda ake cira tuwa tafsiri a gare shi malamai suka ce duk babu matsala idan ya zama to kai ne ka yi wannan aikin ka haɗa aya da kaza ka fahimci wani abu to shikenan babu matsala idan kuma ya kasance a'a wani ne ya tafsirin amma sai ka ruwaito shi amma shi ma ijtihadi ne yayi to ya zama to ya zama masdar ne ta hanyar ka tira toshi an gane ko kenan tira toshi ne kai masdar ne sannan kuma adatun ne matsala ce mai muhimmanci wajen ilimin tafsiri duk da yake wanda ba su duk ɗalibai suke fahimta ta ba wannan aya akwai dan bayani karshe akan zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun amma ana ran mutun da lokaci ya dan matso ka karanta mana waɗannan wasaya zuwa karshe guda goma mu ƙara samu ladansu wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله عوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نقوم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh